بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأمين أجل أخو بركة رجال الإسلامي shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shida ne ko? Kamar jiya laraba ko? Jiya na yi karatu ƙarfirin da ajiyar da hudu yau. Daukar da jiya ne ta yi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. Bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga Makka zuwa Madina. wanda ya daidai da kuma wanda ba ta ranar na rawaya goma ga watan sha biyu shekara ta biyu biyu da ashirin daidai miladiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi namu na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari Allah ya ji kansa da rama mun tsaya wato al'adabul mubarak mun zai a darasi na saba'in da da biyu za mu tashi darasi na saba'in da uku insha Allah ta'ala muna da kowa wani jiro da cikin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa daidai da fassarawa daidai kuma yi wa mu yi aiki to shi ne yake malai yake babi na ɗari uku da talatin daidai hadisi na ɗari bakwai da sittin da takwas mala yake babu man kariha an yi kala allahumma ja'alni fi muktakari rahmati babu da yake magana akan mutum ya ce allahumma ja'alni fi muktakari rahmati kawai makruhi Allah ka sanya ni a cikin wato matabbacin rahamarka dan dagariyar rahamarka Faɗin wannan wai makaroni ne na wani alaran ma ne ke kira na yi sai na kira na ba yana tilawa kira wasu kake kuma kira to shi ne yake Allahu ma ja'alni fi mustaqalli rahmatik wa to um kuriha an yi fa an ki mutum ya faɗi wannan makaroni ne dai sai matsayin haramci ba حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الحارث الكرماني ابو الحارث الكرماني wato shi ma yana cikin fiƙa kenan waɗanda ake magana fiƙa ne ƙali wuce sami ajiyar rajulan ƙala ne ajiyar raja na ji wani mutum ya ce wa abu raja wannan abu raja ɗin shi sunansa imran ibn milhan al-aharibi imran ibn al-Hal al-Abaribi ya riski zamanin Annabi alaihi salatu wassalam kuma yana da yayi riwaya sannan masani ne na alqur'ani kware da gaske kamar yadda wato muka faɗa masanin alqur'ani ne sannan kuma mutum ne mai ibada don ya aka yayi wa mutanen dalilanci na tsawon shekara arba'in ya rasa shekara ta ɗari da tara bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina sannan sai mai shekara ɗari da ashirin da wani abu a duniya allah ya ara masa lokaci kamar yadda muka faɗa duka ne shi ma sai dai daga baya bayan ya manyanta mantuwa ta ɗan aure shi ne za ka ga ruwayarsa yana kan ganiyarsa da ruwayarsa bayan ya girma misali ruwayar irin waɗannan bayan sun girma yawanci za ga ba a la'akari da ita tunda su baya kama amma lokacin da yake kan ganiya haddasa na garawa to sai ka ga ba a ja a kanta to ya zo a bukari yana cewa da kansa yake cewa lokacin da aka aiko annabi alaihi salatu wasalam yake fararna ilana duk sai muka gudu muka tafi wuta inji me ba me yasa ya faɗi wannan yake ai mun tafi ne ila mu sai da basu kaza ya zo zamanin annabi Isa wato ita shirya rabuci da aka aiko annabi ne kun su ba annabi ne suka tafi gurin mutai da rasul sallallahu alaihi shi wannan abu da jahil saboda haka daga baya kuma baya an yi fatahu makka sai ya zo musulunci amma karan fadi da ke da annabi alaihi salatu wasallam ba to bayan kuma an yi fatahu makka a shekara ta nawa fatahu makka to sannan ya musulunci duk wannan tsawon shekarun kaga da Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan gabar shi ke nan min dari ila dari ke to shi da yake farar na wato ila nari ila mutala rasul kaza mun ce ka da gudu mun ke wuta zuwa ga mutala rasul kaza yadda akwai hadisin bukari a kitabul magazi ko kuma kan hadisi ne lamba ta dubu hudu da dalil ku da saba'in da bakwai za ka da kansa yi ruwaya da kansa yake cewa كنت يوما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما ارعى الابل yace lokacin da aka aiko annabi alaihi salatu wasalam ina karamin yaro ina kiwon dabbobi ala ali da dangi na su nake kiwon dabbobi yace balan ma ta ni ina bi khurujihi farana ila nari ila ku kai da matul kaza da wace zai bara yace yayin da muka ji fitowar annabi alaihi salatu wasalam an aiko shi duk muka tabuta muka tabuta mu kai da matul kaza daga bayan Allah ya kwazo shi kenan suka dawo cikin al'amar Allah abu. To shi ne da wannan ruwa yake da mutu rajular kane ne a jiraja a karawa alaika salam ina gaishe ka ya ce wa abu raja a karawa alaika salam ina gaishe ka ina neman Allah ya saka cikin amincinsa wa sallallahu an yajma baini wa bainak dan nan ina roƙon Allah ko kuke sarki ya haɗa tsakanina da kai bi mutakalli rahmati cikin matabbacin rahamarsa kun ga shi ne ba da jayi tabbatacciyar rahamarsa kana da yake wa hal yadda ni wa ahadun zalik in wani yana da iko haka kuwa yadda ya zauna cikin tabbatacciyar rahamar Allah maka cikin sarki yadda gariyarta kana yake ba ba mustaqiru rahmat to me sai ce mustaqiru rahmatillah me sai ce kana aljanna aljannatu yake ita ce aljanna kana sai ji abu da ya ce lam tu sab a ba dai ba ne ba ba dai ba kana sai ji ba ba mustaqiru rahmati to tunda ba dai ba ne kai ne matabbaciyar rahmar Allah kana sai ji rabbul alamin abin da ake nufi da mustaqiru rahma shine Allah kansa to kai ji za ka ce ba karuwi ne kace Allah ya sa ka Allah ya sa kun da zai saboda kuka kiro rahmati Allah kansa kenan dai za ka ce makaruri ne kace Allah ya sa ka a cikin mustaqiru ba wai a cikin rahama ba a'a mustaqiru rahmati wannan kalma eh saboda girman ta cewa Allah shine mustaqiru rahmati to kace Allah ya sa ka a cikin mustaqiru rahmati ya kace makaruri wannan kawai ladabi ake koyawa Iza ta mora da yadda mori za ka suna ɗauko hadisai da duba bai da abubuwan ke hadisi a ɗauko wato wanda da wanda shekara dubu ɗaya da ɗari uku baya an maza fassara mai kyau wani yanzu ya zo kawai ya ce gobe ya ci ya fassara ya mutu ta lalle da ya ci mutuncin Allah ka ya faɗi fassara ba da kyau duka duk su muskilin a ta su muskilin ma'ani na muskilin a ta su muktalabul hadisi da ibn Qutayba duk suke bayani duk ba za ka wannan bayanan ba sai kai yanzu ka ci ka koyi ka rika murka ma'ana Allah ya kaga da Allah yake can wa amman ladina fi yabdatu wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amman ladina fi yabdatu wujuhuhum kaga cewa waɗanda fuskokin su suke haske ranar alkiyama ففي رحمة الله بعدين ففي مستحيل رحمة الله ففي رحمة الله في رحمة ربنا هم فيها خالد لا تدوم سنة قوانا آية الحجم وأبو حديث وانا حديث لما كبيا كما يدى muka faɗa cewa hadisi ne wanda yake da aiwar islam hadisi ne mai mai kyau mala albani a yawa da jiri ya inda ta babu na ɗari uku da talatin da ɗaya babu la ta subbu dara babu da yake bayani akan karkare kurka zagin zamani wani ya ce ka a miji nan na zamu yi wannan ba na'ibu zamanina wal aibu fila wa ma li zamanina aibu siwaya muna ta aibunta zamanin mu alhali aibun namu ne aibun namu ne zamanin mu wani da wani aibu biye da mu ba za mu gaya wa kanmu gaskiya kun zan tafi ne da ita lokacin da muka fara bayani tashin da ya gabata lokacin da wani ya zo da muka yi na hali yake wasu ne ta zamanin mulkin kai wata da ta yi yawa yan goge da suka wuce a baya bayan haka wuce kai yake zamanin abubakar ba da jinjinu ba fitina ba ka jakaje zamanin umar ba da jinjinu ba fitina ba ka jakaje sai da aljihun su yake da ji abin da ya sa saboda da abubakar da umar waɗanda suke mulka duk iri na ne Allah ya sa kun gane ya sa yace duk iri na ne amma kai ni waɗanda nake mulka irin kai la haula wala quwwata illa billah su yace waɗanda waɗanda suka mulka duk iri na ne amma waɗanda ni nake mulka irin kai wannan karatu ne ya kamata su yi ta dabbobi a kasa. An gane ko? Yawwa, ba a tafi ruwa ulil hafsa. Isa da ba ku misali zafin da ya wuce wata ƙuga da ya nufe wallahi. Sai kuma kira Abdulaziz zai dawo kamitin kula ba. Ya mulki Najeriya ko in dai irin wannan abin mace a yadda muke so wallahi ba abin da zai. Ba fa exoneration wa'annan shugabanni dama marasa tausayi ba wai suna exoneration din su ba sai ba ba ji bane ba nuna muku nake wa ba su da laifi ba ba haka nake yi ba amma sai bi a rubuce a yadda muke din nan za a sha bakar wuya dan da jira ne mamu malik ke zo a wajen Najeriya da kansa zai ce ya ajiye notin jamus hajjaji kawai za a kawo shi ne zai maganin yan Najeriya. Allah ibn Yusuf da Allah ina ga yawa. رأيت إني رأيت رسولا قد أينعت وحال الخطاب وإني لصاحبها. وعين مالا من ثلاثة من كذا دموع أما كانت لكي أي دوانا الرجل نكي واشي نكي واشي aiki nake fara cewa matsalar ta mu ba zan gaya ba wani abu ina da ciwon saboru na jijiyar dawa sai na ga twenty percent na kuɗin dawa ya ta sai na ce wa mai jiri dawa ba nan ya haka ta ga kone ya ce wannan yau ta ga kone ke yi faru ita ya fara jin labarin wai za a buɗe zuciya saboda haka masu siya suna kowajin sun dina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai masu siya su koyi don yin tsada su siyarwa mutane sun lera ma sai kuka koye ya ba ku dole su haka ba mai ba wai zai muku ne Allah ne ke wancan kai ba ta kuno yi wallah alaikum hadisin akwai magana a kansa amma ba ka dau hadisin ba ka dau aya wa kadhalika nuwalli ba'd al-zalimin ba'dan bima kanu ya samu wai ai wato aka Allah zai ta sa wato addalimai su rika zalunta ku saboda abin da kuke aka Allah yake muke cikin mu cikin da lamarin azzalimai akan azzalimai saboda abin da suke inda Allah ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه hali bayyana wajen wannan ayar an so ka ce gani ko dan kawai ina so ku ko ji dadi sai mun gari da zai ki kawo ta ya bude ki fara wasu inna la la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan masuka ce to me yasa ba za a biya ta ba ai abin da aka faɗa cewa wayannan da Allah ya jarrabe mu da su yi abin da yake yi yayin ku nemo haƙƙin ku a gurin Allah na wanda suka tauye mu Allah ba zai kyale su ba amma wallahi ku na mu shiga daga ku ta fitar ba da ni kuma din da yayi wasa zai yi zero wallahi ya dawo ya anan ke ji sama ya dawo Allah ya kiyaye to shi ne abin da yake gudu to saboda haka a daina zakin zamani na ba da wannan misalin lafiya cewa daga zamanin Abdullahi Bayero zuwa yanzu. Da wahala ka samu wanda ya rakuwa. Daga zamanin wato bayan shi aka ce wuce kara ɗari baya za ka dukkan kanyi gida ne. A dukkan su mutunan ce ofiri aka rasa shi. Yan ce ofiri. Shekara ɗari da sha bakwai. Da wahala yanzu ka samu wanda yana shekara ɗari da sha bakwai. na faɗa muku ga fili da wuce a wani Muhammad Bako Alhaji Muhammad Bako ya rasa ya kace ya kace bi ya ku shekara da dari da ko ta muku ko dan to kaga wannan idan da lokacin da aka haife shi lokacin da aka nafi aka yi nafi to da wahala ta kawo to duka kuɗin ƙarni guda ne ba wasu mutane aka canja ba ƙarni guda ne me yasa ba za ku canja ba idan takan ba hawa hawa na kuma babu misali annaba salihu makalan mutanen ka kan garewa taguwa suka soke Allah ya halaka ko annabu hudu fatakbaru fil ardi girman su shine kin karbar gaskiya ko annabu ja'alu ta waya hudu billahi allazi kabai da rafa idan mutanen annabu ja'alu suka da yanzu a primary za su zauna don mun mutu kanta mun je har sai je mun yi a sauye mun mun fi biya haka ne annabi lu luwa da mutanen su suke abu idan mutane annabi lu suka da yanzu za su ga akwai samfurin samfurin shegantaka da ya shafi abin da ya shafi wato irin wannan harkar wallahi ba su kanta ba sai an koya musu kowane annabi za ga laifin da aka yi wa gaba sai mun tattare su duka mune kuma wai aka muke jira kawai Allah mafarkin sarki ya rufe mana abin da muke so idan muna so Allah ya mana abin da muke so to sai mun yi wa Allah abin da yake so da aka yi wanda ya aikata abin da yake so zai ga abin da baya shi zai kariya in dai abin da kake so kake aikata to sai ka ga abin da ba ka sannan na ba ku wani lake a yanzu cewa idan mutum yana kokari ko yaya ya kwatanta a kan kansa kada ka ce wuri an ba yi kokari a kan kansa ka kwatanta to Allah zai tsaba ka sauƙin rayuwa duk da wahalar da ake yawwa wannan shi ne kuma shi ne amfanin kwan zuwa makaranta da wa'azi kenan shi wa'azi shi ne kana kan wata sa'ada wani hali a ɗauke ka da yake shi ne wa'azi in ka ki sauka to ka ɗauki ɗabi'ar mutane na buhu girman kai an gaya ma ka kiri shi ne amfanin karatu mun ja faɗa ɗabi'ar adabu da mukurar farkon ba da bi a karanta da adabu da mukurar da nayi shekarun baya a cikin lokacin Allah ɗabi'ar har yanzu na wannan rufarar duk gabar da aka rufe na yi rufarar sun da ɗaya in ya biyo magana a kan ruwa sai da Allah da ruwa turaren yin kasar wanda abu kuɗi girman kai kaza zai ga kana ji a ruwa ba ka sani ba amma idan ana karatu ka ɗauka da yin siyasa miki ko da iya shugabanni miki wala wala da yawa kowa na yi karatu ne shi ne biya wani shi da kansa yake kuma ku ji da ku ake don Allah ya ce a kayan gwamnan sai da tara ita da jikinka kana ta gyara kuma shi ne amfani da su kamar yadda Usaini ne ke fara a cikin mafarin da Allah yake da biyu kana biyu akwai tabiyyani akwai istikali yake tabiyyani shi ne tabiya da Allah ya halitta ta kanta wanda kuma ita wannan ba ta da yawa yake istikali ta da yawa wanda za ka yi za ka koya ta yi sun fi yawa kuma sun fi wahala amma Allah ya ce da shi kana yi kana yau da gobe sai ga har mutane su rika mamakin ka wani da ba shi ba da wani ne ne kaza yau da gobe karatu da abubuwa ya canja ta saboda kana tabbatawa amma wallahi daga lokacin da mutum yake jin ana karatu ya rika jin ai da suwa na ake ai ba da mu ake ba da suwa na ake a ɗan siyasa haka suke da ba kai ba za ka yi dabarar mutu ba za ka yi alwa gaskiya shi da ran da ka gama ahalari yau kafin ka yi magana ka sauke kudu ba ka ga wanda ka ji ya canja ba za ka adabul mukarrab domin adabul mukarrab shi ne yadda za ka rayu kai kai da yadda za ka rayu da iyayenka da yadda za ka rayu tsakaninka da Allah da yadda za ka rayu da al'umma shi yake gaya wa adalin mutum shi ne ba na an gane ko ki zo da haka ya kamata mu kiyaye na aibu zamani na wani aibu fila wa mali zamani na aibu siwa yawa to sai yake haddathana Isma'il qala haddathani Malik an Abi Zinad an al-A'raj عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال an kama daga Abu Hurairah Allah ya kara masa da yake la yakulan ahadukum kada ɗayan ku kada ɗayan ku ya sake shi a wajen waye ce waye yu'zi ibn adam ya kuru dan adam yana cutar da ni yana cewa aka ɗaya ruwaye ta ruwa sai abin da yake faɗa kenan yana na a cikin sahiha malai ya kawo ni a cikin سلسلة الأحاديث الصحيحة yana cewa yi uzini yi uzini ibn adam ya kulu ya haibata da'a dan adam yana cutar da ni inda yake cewa ya kai wannan tababban zamanin yana faɗan wannan fa inna la huwa da'a kuma Allah madaukakin sarki shine zamanin Allah madaukakin sarki shine zamanin aka ce wani asur al'asur aka ce Allah ya rantsuwa da zamani ko suka ce a lokacin la'ana shi ma zamani lokacin la'ana Allah ya rantsuwa da wannan shi za a ga lokacin mutum ne rantsuwa da a Madina masallaci Allah ba ke kai shi a Madina da la'ana a ce rantsu saboda girman lokacin wallahi tallahi na rantsi da Allah kaza ba Allah kaza saboda a ciro ba cewa saboda girman lokacin Allah ya rantse da shi saboda aka karanta saboda aka wannan hadisin malam ya kawo a musallar wato ibn abi shayba kenan a cikin jan wato a kitabu tafsir imam muslim ma ya kawo shi da alfaz wato lafazai daban-daban imam abu dawud ya kawo shi a cikin littafin sa haka ma imamun nisai shi ma ya kawo a kitabun tafsir حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر بن يحيى الانصاري ابو بكر بن يحيى الانصاري ابن النضر السلمي كان to shi ne sai ce an abinci an karbo daga mahaifinsa shi ya haihunin nazar da ke al'azari al-madini tumin madina ne an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam la yakul ahadukum ya kai wata da kar sai ku rika cewa kai wannan filan nan zamu mafi tafewar zamu قال الله عز وجل انا الداع دوم الله يا فدا da kansa cewa ni ne zamu wajilul laila wan nahar ni nake aiko dare da ni kana gidan da Allah ke kana gini ba haka bai da shi da bai da shi to gabar to ba idan na gida ma ji in dinke su gaba daya yukawir al-layla 'ala al-nahar wa yukawir an-nahar 'ala al-layl yubdi al-layla an-nahara yaslubu wa afita ko bika Allah kenan yujiti wala yaqulanna lil 'inabi to kada ya rika cewa inabi al-karbu kada a rika cewa ina bi karb alkarm fa innal karma ar-rajul muslim domin alkarm shine mutum musulmi ke abin da yasa aka faɗi wannan dan ku gani za ku ga shigo da wani zaki shine suna gaya wa wannan ne wai saboda ana yi jiya da ilimi idan aka ji aka kalli kamar yadda yanzu a Belgium akwai wani hoton na wanda sunansa idan aka ji za ka ga jiya ta shekara ɗari biyar baya shekara ɗari shida to wanda ta fi daɗewa ta fi kima da daraja da tsada to waje a kira jiya da alkarmu daga alkarim ne da karamci karamci a yanzu ya kamata a kira jiya da karamci to sai aka hana domin mutum ne bai karamci ba jiya ba kamar yadda aka hana faɗa cewa mutum ya cewa jiya ruwa ne a ja ruwa ba laifi ba ne kuskure babba kuwa duk abin da Allah ya haramta ka kira shi da abu na halal ka kwafta idan ka shiga da jini ma mutum zai kawo da ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون sau da haka babu wannan yanzu za ka ce mutum mai kaga za ka yi wato za ka kira shi karimi a ce wani ai karimi a wani mai karamci to abin da nake so ku fahimta shi ne dalilin da yasa aka ce ba za a kira ilimi da alkarku ba saboda biyar ilimin suke gaya wa yawa da kan wani abin da yake kai kuma ana wani zancen wani ya shigo to ba za a kira ta da wannan ba bukari da musulun sun rai wannan hadisi sai dai a ruwaya bukari da musulun babu wajen kursin laila wannan ara sai da shi ka kabarto ba a daga ruwayar babu wannan gaskiya eh babu sannan sai yace imamu ahmad ba da imamu darimi sunan darimi mujallabi biyu ne a cikin kitabul istizan aka abu awana a cikin wato littafin da shi ma ya kawo to kaga wannan hadisin shi ma da muka biya wato hadisi ne wanda yake ba da yake ce babu wurata babu la yuhiddu rajula ila akhihi nazara ila wallah wane mu kai shi za mu kace wai rayuwa ke koyawa yadda za ka rayu sai kaɗai da mutane da makwabta tsakaninka da Allah babu ne da yake magana akan kada mutum ya tsaye idansa ya tinke idansa ya tsira wa mutum ido ya tsira wa ɗan uwansa ido idan wallahi ya biya irin kallon kurilla kenan ko wani banki da ta'am ya ɗan kwanta wani yanzu na ko wanda da ne yake kawo shi حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد الليث عن مجاهد قال يكره ان يحد الرجل الى اخيه النظر اي mutum ya tsira wa ɗan uwansa ido aw ya tabahu basarahu ko ya ji da idansa idan wallahi ya bada baya aw ya tsaluhu ko kuma ya rike masa tambayar kwaba yana cewa min aina ita wa aina tazahu daga ina kake kuma ina za ka ba shi ne kago yanzu an gaya ma ga ɗan uwanka na miji za ka mutu wanda karatun za a ce kallo ɗaya al'ula na kawanta ne ya fi alaika in kana yi gina gaba ta za su gaya ba har halke wasu ke sai ka halke in aka fura mutu ne shi za ba ta zan zama makokin da ba ta wannan matasan da za su zauna a hanyar kawai iya umarci lokacin surka da kawai ba gawa za a zo a rika haɗewa ya ka ce ruwa ya kada rawi sai in dai baka kifta ba su gida biyu ke in ka kifta kuma ya zube ka yi ɗaya a wannan ai ba gane wannan sai ba ka zai shi ma ka san shi da wasu warki da malamin gudu yake ba to shi ne kawai amma ba hadisin ne ya zo da haka wajen hadisin da yana hadisin ya kawai al'ula laka wasu ne ya zo alaika na farko rage gani amma na biyu don gaske ne Allah ya to shi ne ya faɗi wannan shi kuma isnadin da rahibi saboda akwai wani laifi a cikin isnadin ibnu abi sulaim shi kuma rahibi ne gaskiya wancan da muka kawo eh zaidi an laifin da laifin yana da matsala shi ne ba hadisin matsala babu kaulin rajul wani da babu da yake yake magana akan fadin mutuncewa da kamar ba wani da Allah da ba a ba a wani bi wai na kai kanka wanda kai to kai kanka to حدثنا موسى قال حدثنا حمام ابن هو ابن يحيى كان ابن دينار إلي وانا حمام نعم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا annabi alaihi salatu wasalam ya ga wani mutum yana koro wata taguwa yana koro ta to fakale dan ta ke babu ta ake sai annabi yake da shi irkabha bawan Allah hau kun gani annabi ya ga ma haka ni dan ya ya kauce wa ɗabi'ar ɗan jahiliya kun san su ya wannan aya gaba da ma ja'ala Allahu fi bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala ami wannan fa da gobe duk ba a hawa saboda an kefance ta ne saboda kaza ko kaza ko kaza sai dai kaga an koro ta tayi duwai duwai tayi ko a wanda ba nonon ta ba wanda za su jaje ne wanda suke wa aikin ka'aba ne ba ikon ya suke tare nonon da amma haramun ne ko ya shiga ba to shi ne Allah ya magance a cikin ya gaya musu a cikin suratul ma'ida cewa na abubuwa aka rufe an gane to ko da aka da annabi ya ga ya ga ya yi kwaikwayo da wa'annan ya koro dabba kawai ya zo yana tafiya ne je ke irkama فقال إنها بدلا sai wannan bawa Allah yake da ya Rasulullah ta buwa ce kana da yake irfa'a annabi ya kuma cewa ka hau kana da yake innaha badala yake ta buwa ce kana irfa'a yake ka hau kana yake fa innaha badala yake ta buwa ce kana irfa'a wannan kamar shi da hawa ce dan da gafara kai wanda irin mutum ne irin wannan eh wani irin mutum ne kai ana cewa ka shi ne wani kun gane a wutar aiko yawa kai wannan irin mutum ne wato ana ta magana an ce ga an kuma cewa ga an kuma ce shi ne abin da ake cewa wanda kai wannan irin mutum ne ana ta cewa ga an kuma ga ba da zai fike wannan isnadin sa sahihi ne imamun Abu Dawud ya fitar da haka imam muslim aka kowa musallam na wato ibn abi shayba shi ma ya kawo imam tirmidhi da nasai sai har ibn majah da imam darimi da ibn khuzaima da imam ahmad duk sun fitar da wannan hadisi duka na حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي فروة shine wannan wanda shi kuma ya karshen kalmi na biyu shekara ta ɗari da tasa'in yau eh shekara ta ɗari da tasa'in yau na sai ce حدثني مسور ابن رباعة القرظي قال سمعت ابن عباس يتي ناجي عبد الله بن عباس ورجل يسأله ورجل لا تبديسا فقال لي إني أكلت خبزا ولحما لا في جرازة جنامة فهل أتوضأ؟ كما يتي يتي زي الولاء idan na ci gurasa da nama kun ga a farkon musulunci ka ci soyayyar abu sai ka yi alwala ko yawa ba na hadisi ya wuya ta ce ka kada ka wada ko kuma ibn ajin kanka za ka ga akwai hadisi ya kawo yace ba hal ada wa zau shin zan yi alwala tsakanin da yake wai haka a kada wa zau min sayi ba kun ga wai haka wai da kai wata irin mutum ne ana yin alwala ne idan an ce abu da yake na halal yake yi alwala dan ka ji abu da yake halal da yake damun ka wai a duka ta za ka kawo wai nan kalmomi an bai da rage ko in an kaye ki abu da yake da dada ka ci nama wanda yake da hannu shi ke alwala to abin da yake ba ka ce tambaya yi masa da yake ya kare hali لما إسناد الجميل حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير بن محمد بن المثنى بن نعم عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين بالجيران يجي لا جاء النبي عليه الصلاه والسلام هنا فلا ranar da aka yi gune wa yau ba ku ne ke an ajabar su kasara da kuma shekara da nawa a kai maka in ta kwaci ma wani ta takwas Allah ka ci kai ne mana adibo mana wani har a cikin mai zai raba mun faɗi wani shekara da nawa shekara ta ci ne zuwa gaya wa saboda na lura cewa kana faɗa abin sakandare suke wasa ne amma aka ce ka yi wuce ka duba dora kamar yawa in sai ka dubo shi da kanka to ya zauna ke kuma mun ga muku tarihi annabi so ake yi shi ke kamar ruwa kamar jini ko sukari a ruwa tsakani da Allah yawwa ta yanzu yace jiya rana din nan wani guri ne a Makka guri ne a Makka shine jiya rana تجيبه والتبر في حجر بلال وهو يحكمه التبر فيه واتو كاجتن gwal wannan da aka kawar masa da haɗin jikin da da shi an gani shi ne abin da suke wada shi ne suke ce azabu da hali wal fidda kafin a buga su zama zinari su ya dandan zinari da azurba su ake cewa tabar sai ce a kawar tabaru fi hijiri bilal wato sai ga wannan tafiyan dinari da azurfa a kan cinyar bilal ko wani shine yana rarraba su fa ja rajulu sai wani mutum ya zo wasu malamai suka ce shine zulku ya tsara waye zulku ya tsara din nan a cikin wuri a cikin shi kuma zulku ya tsara ai ko wannan mutumin zai wuce ta hajjar da zai kamata a manta wani ya tsara ibn ishaq ya kawo a cikin sirar da yake zulka ya tara waye ya zo yake kada na guda rabu a wajen ne yake wata ibi shi ne zulka ya tara wannan dai rabu amma wani ya sai kun gano mana ne kada da rabu dan ka a gane sai mai yawa to sai yake da shi to ga gina ya ma zo fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo shi ne muka ce shi ne zo koyar da rayuwa. Kala a makawace to, makali aikin da yake ga yi adalci. A wajen ruwayan ma ce wayi, Ibdakin laha ya Muhammad. Amma dai nan a nan ban rike ta kuma ko to kana zin la zalala fi yawm walail bil jirana wa tabarru fi hijr bila wa huwa yasibu aqamin li yaudu ila bas bila shine ke rabawa yawa shi ajiya yake shi kuma annabi alaihi salatu wasallam yake rarrabawa to shi kuma wannan da yazo sai yake annabi alaihi salatu wasallam ai kin ya muhammad ya muhammad ya ya adalci ya ga annabi alaihi salatu wasalam ana umar sai na umar da sai a gurin sai bukata wuce cewa yi ko muka musallaki idan ba illa ka la ta'di kai adalci domin ba adalci kake wannan rabon ba adalci a cikin ra irin abin nan da ya zarce wa manzara ba ku wannan rabon ba adalci a cikin ra فقال ويلك kaga anan shi ne muka faɗa a magana wajen sai ka ce amma mutumin banza ne amma ba karamin mutumin banza ba ne kamar ya adilu izalam adi mutumin wuri ne kai idan ban yi adalci ba wa zai in dai har annabi bai adalci ba to wa kake tsammanin yayi inna lillahi a wata ruwaya cewa wa man yudi illa idza lam ati'u wa ne ba Allah in ni ban bi shi ba la hawla wala quwwata kai daga jin kalmar ka san cewa akwai bacin rai wa ne ba Allah in har kamar wani da cikin malaman mu ne kwanan da aka yi da lakka a alburkan idan an zo karshen da ka ga tabi'ar mutanen mu sai a rika miƙewa an zo karshe sai a rika miƙewa wai za a yi alwala kawai babban malami ne a ƙarƙarar yanzu ya fara ba kun fi mu Allah ne ko a yi zauna ko irin wannan ne to abin da ya ba da wuya ba a ce a tashi ba za ku kai kun fi ko kun fi mu zanin cewa lokacin sallah yayi shi ta fada to irin da kaji kai ka san cewa an fita da shi an gane ko to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yake idan ni ban ba Allah ba waje ni a wata ruwaya kuma cewa awalastu a haqqu ahlal ardi an adi Allah yake wa kowa cancanta a duniyar nan ba Allah ba ba fi kowa ba da aure da shi wata ruwaya ta nuna cewa sai da annabi alaihi salatu wassalam wato yayi fushi yake cewa al'adlu idan lam yakun indi wa inda man yakun shi adalci in dai ni ban yi ba to waye ke yi babu wata ruwaya ta ce fa kaziba hatta marat wajina ta yau a ce da kuma sun yi ja alamar cewa yana cikin damuwa wata ruwa ya tace ba ga bi ba ga ban shahida yayi kuji kuji ne tsanani sannan wata ruwa ya ce wallahi la tajidu ba'di rajulan huwa adalu alaikum minni suka duba fata ruwa ne a kai ne biya ga wayannan mutane yake na rantsi da Allah ba za ka taɓa samun wanda ya fi kowa adalci a bayan ba wanda ya fi kowa ya fi kowa ya fi kowa ya fi ya fi ni adalci a bayan babu babu kuma wannan kai na hoto yake ba ka cewa an kana jagoranci ko ba abin da ba za ka ji ba wallahi tallahi sai dai kawai ka yi hakuri eh Allah ya ce don da yake kana Umar to har yanzu dai mun tsallake fa kana waida fa man ya'dilu idala ma'adin kana Umar nan ne fa sai dai na Umar yake da ali ya rasulullah abdi ba ulqa hada munafiq dalilin shi ne kan wannan munafikin don wanda zai ga annabi alaihi salatu wasalam irin wannan kalmar ai ko jaka babu dole ya fita ta masoya annabi alaihi salatu wasalam to kaga ai abu da yake ya wani ko ba ta ruwayi annaba ne da zo tsara me yake mata cewa ya la uri an ya tuba al ko la anni asul hadi ba na san mujirkai su ji labarin cewa ina kake wanda suke zaune ne domin wannan kalmar ai biya ce ɗaukowa ne ce wa an ce da haɓa annabi ma munafukai ne a duk wanda suke munafukan nan zai aka ba da rutun da sunayensu da adireshin ba da ta abubakar da umar ne ba waɗanda na ga wani ya rubutu a social media irin wannan ma'aikatan yana cewa abubakar da umar ba na son su ba na kaunar su ba na cikin da za su je allah karkasa na abu wallahi na jin haka ya ba ito ba ya son su ba ya kaunar kuma kuma ya rubuta da kasuwan lagos Dinin ta duba, in ka duba gwamnatin jiran da ba wanda ya goya masa ba wanda mutum biyu. Bayan kuwa, to kuma dama ya tsawon hanya ya Allah ya tsawo. Wannan duniya ba abin da ba ta kai ba kai. Fatan da Allah ya mu kyar imani kawai. To shi ne yace tare ni wato in jire wuyan wannan munafiki. Fakala inna hada ma ashabin lahu yace wannan da kake gani yana tare da abokansa auzi ashabin lahu yaqra'una al-qur'an kafir suna karanta al-qur'ani la yujawizu tarafihi amma baya wuce makojin a tarkuwa a tarkuwa shine mukuradin wayannan abubuwan guda biyu na nan wuya wanda kira tarkuwa mukuradin ke a tarafi Allah ya ga wala ga taratu ko wata yi lamari kafa shi ne a taratu din bari wannan magana idan rai ya zo tarkowa wasila man sai ka ji ƴaƴan mamaci da wanda suke a gefe suna cewa kira ne ba mai ba zai barka wa zai barka waida wa zai bar rufiya to wannan annabi wancan bace ta ku to al'amari ya kauce an gane ko to wannan da muke magana a kai wato lun koyi tsara shi ne jagoran su shi ne ba da suke kike ba ke su ne kawari kawari jawa su da karshe zai da suka kama su sai da alim suka kafa daji suka ce kuma duk inda mutum hajiri ne to ba za a yi sallah a bayan ba daga nan ka taba karya sau ɗaya ko ka ji wani ka shiga wuta ka ji da biya abada dama ta nan ba da zuwa ba ta sauki shi kira al'ada ce shi ya zana sannan suka rika yi annabi yake za ku ganta alamomin su suna kuma badal da aka samu biyuwar su sun karanta alkurani amma ba su garji ba shi ne abu da abu ne ta guda su kowa daji suka hijira saboda sun kama da shi kan sa amirin mumin da ba ke da shi ba da shi hijira ya ji shi ji karfa tattauna kwana da kwanaki shi ne ba ne shi ne zamu mu jin dubu ko biyu ke sai kun zo su ka dawo sun yi sai sun kamfu wannan gwamnati suna ya ja aya su ja wallahi haka ya ja su ja duka duwa mai fasara da suke wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara min ahli biya sai ka rasa waye salaf din ba shi da salaf ko daya shi turji ma da Qur'an din ba bai san fasara da bai a wasu in dai sun kake je mutane da jinjinin addini da amma wai suna tambaya akan bai hukuncin jinnin da wani ya taba ba da Allah ya ji gaba duk da mutane ba su tambayi jinin hukuncin jinin da ya taɓa cikin zuwa amma wai yanzu hukuncin sauƙo jinin zuwa suke tambaya ya ne annabi ya ce alamar su shine za a zama suna karatu a Qur'ani baya wuce hukuncin iya bakin ne kawai sannan kuma suna alamar su tana yin farkon farkon shi za ta ce ma ma ba su karo ta ce ma ruri dan kake koyi da su bai kama da su amma ka ga yanzu ba ku da su ai sai dai mutum ya ɗauki a kasa ya rika amfani da shi bai sani ba abin da yake don yawan shine daga kawai da shi shi ne mutum ya ya so addini da jahili ya so addini da jahili in dai mutum jahili ne shi kuma yana son addini ko don bai wata wani ba da layin kawai idan kuma ya zama ɗan gwaninda ya kuma ya ba da layin murjiya shi kuma murjiya shi ne in dai kana da kalmar shahada duk da ɓarar da za ka yi cuce ba abin da Allah zai ba shi ne murja duk abin da za ka yi wa Allah sai kalmar shahada ka tana da ba abin da zai ba sai ka shiga aljanna in dai babu wata in dai wata kalmar shahada ka ba ta lalace ba kawai kana da an gane ko to shi ne murja to kuma to kaga ana aqida al-sunna wal jamaa to aka yi wa dara ولا رسل خلف كل بر وفاجر وعلى من مات من أهل الكبلة وعلى من مات يكون كان تتعاوية أبقى تتسل له تقف قومك من جهنا أي أبقى وانا ولا رسل خلف كل بر وفاجر من أهل الكبلة وعلى من مات yake muna ganin halaccin yin sallah a bayan kowane barri in dai mutum yana kusa wato nagartaccen mutum ne wa fajiri har fajiri in dai ba ka kuyi bane za a iya masa sallah kuma za a iya masa sallah muna ganin halaccin haka halacci ba ku bambance kalma to amma su a gurin kawai ba a kawai sam ba wanda za a yi sallah sai wanda suka yi to bi da waina abubuwan wato duk addinin su ne kuma jagoran su shine duk wanda wanda ya rubuta annabi bai adalci ba shine shugaban kawarijawa to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce la yudawu sarafi baya wuce bakokin su wannan kai ya bakin ne kawai ba za ni bin shi illa hada ba ashabi sauki yamruquna min ad-din suna fita daga addini kama yin buku samu min rabiya kamar yadda kibiya take fita daga jikin bara idan aka harba ta wannan duk da take ko ba ka ce ta ba yamruquna min ad-din suna fitewa daga addini kama yin buku samu min rabiya kamar yadda kibiya take fitewa daga bara ثم قال سفيان سنة سفيان الثوري يتي قال أبو الزبير يا أبو الزبير يتي سمعته من جابر ناجي وانا حديث من جابر قلت لسفيان سنة سفيان رواه قراءة عن عمرو عن جابر يتي قرا يا رويتا عن عمرو بن جابر قال يتي لا أخرجه عن عمرو يتي نسيا بل حدثه حقا daga Amru dan daga Amru ba wa inna ma haddathna wa Abu Zubair an Jabir yace abin da muka rawaito wa su shine da Abu Zubair daga zagin fitowa. Musulun ya fitar da wannan hadisi aka abu a wani a cikin kitabu sata shi ma ya fitar da wannan hadisi. Hadisi na gaba na ƙarshe da zai kamata mu tsaya a kai shi ne حدثنا سالم بن زكاء قال حدثنا الاسود بن شيبان عن خالد بن سميه عن بشير بن زهير دواء النبي الله بشير بن زهير na yanzu yake cewa an baki da jinin ma'abadin sadusi wa kana ismuhu laham ibn ma'abad fa hajara ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba Allah yin jira yadda gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kana ya ne yake da shi masmu ko ma su ma ce ma ismu masmu ya sunan sa kare yake zahab me zahab tumbutu tumbutu tumbutu kaji wani sunansa to to kayan ku ai dole za a sami gyara kana da yake bal an ta baki inda da ke yin sunan ka baki idan aka je an rubuta da suna ba a bukatar wani abu kawai inda ya ba mata da aboko ne yanzu zai ka rubuta a jarida ko sai an je an yi waye yawwa amma addini yanzu yanzu baban kai ga dama zai je sunan ka ya tashi da kaza ya koma ba abin da za a yanka yau a jiya yanka gaba nan jariri ne al'adar ku yau an gane ku da yake kala da yake baina ma ana amsi wata rana ina cikin tafiya wajen a lafazin na abu dawud a maki da ruwan amsi مع رسول الله صلى الله عليه وسلم tare da annabi alaihi salatu wasalam isman rabi kuburil mushriki kawai ke yokewa ta wajen kaburburan wasu mushrikai qur'ani da yake la kan da baka haula khairun kathir ya ayyati yake hakika wato alkhairi mai yawa ya wuce waɗannan ai fatahu alkhairi mai yawa ya wuce waɗannan a kai ke ruwa salama zai yake la kan da baka haula khairun kathir لقد سبق هؤلاء خير كثير لقد سبق هؤلاء خير كثير الخير اليوم كثير يا وجه وين المدان الخير اليوم كثير يا وجه وين المدان الخير اليوم يا وجه وين المدان وما لك قبور المسلمين sai kuma ya je wucewa ta wajen kaburburan wasu musulmai fa kana fi shi la kada adraka haula khairan kathira hakika waɗannan su kuma sun rike alkhairai mai yawa hakika waɗannan sun rike alkhairai mai yawa hakika waɗannan sun rike alkhairai mai yawa talatin da uku ba hana shine nabi sallallahu alaihi wasallam nazarata yace wato ai waqa'at nazarata min sallallahu alaihi wasallam ku ta'ata wato annabi alaihi salatu wasalam kamar ya kalle shi wato sai annabi alaihi salatu wasalam ya dan yi wani kallo na dan wani lokaci kallo eh kallo irin wanda za a ce ba su ba tsammanin na kawai dan waida sai ka ga wani bar arajulan yanki a hausa ka iya cewa irin sai aka yi kallo irin a fukatan nan ko kuma a sai mutum ya kan waiga zai ku zama kana cikin yin magana sai ka kan waiga kana waiga sai ka hango wani abin da ba sai annabi alaihi salatu wasalam far'a rajulan yanki bil qubur sai annabi ya hango wani bawan Allah dan waiga wanda zai kawai sai ya hango wani bawan Allah kawai yana tafiya cikin tsawurbura wa alaihi na'ala yana tafa da faɗi yana tafa da faɗi shi ne hausa ta bibi ko shi ne ba wani ke shi ne ba shi ne ba turanci ne domin yana tafa da faɗar yana tafa da shi da wani ke ko shi ne ba ba ke zuwa ba ka da jiya na bibi ya za a ba sarki ya kai ni kai ya kai ma abokin wannan takalman kamar a ce yan wabbai yan jana yan malaysia yan kaza ko yawwa shi ne ya sayi basirki ya kai ne ya kai ba abokin wancan takalmin da ake nazarta shi zuwa kastam aka ce wata fata ce ta gano an gani wata irin fata ce ta gano wanda aka jebe ta da wato da da suna abin da ake ji wannan ba za ruwa alƙarar ko yawwa to sai ake yin takalma da ita idan ake ce mata tilkiya ta yi saboda an an goge yadda kaga irin fatan mu wanda ake rede gashin baya a goge ta da kwalba to haka take ta yi kalli to ta yi lauji ta yi kalli to ne ba mu sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce an ce tilkiya ta yi ka in wannan takalman naka na fata ka rubuta su فنظر الرجل لما راى النبي صلى الله عليه وسلم فلعن عليه wato sai wannan mutum ya duba yayin da ya ga annabi alaihi salatu wasalam kawai sai ya ta kalmar nan sai ya duba sai ya ga annabi da ya ban magana sai ya ta kalmar nan da farama da ya fiye ba da wasan da wannan hadisi Abu Dawud da Nasa'i Imam Ahmad ibn Majah sun fita wannan hadisin har yanzu wanda suke kallon sa a zahiran da suna nan a kan mutum na cewa har yanzu aka shiga makamanta ta yanzu da shan wasu kuma ka ciya ba za a jire ba mai dalili saboda hadisin bukari ko karanta a kawun kirai cewa annabi alaihi salatu wasallam yace idan aka binne mutum za a tashe shi ya fara jin yana jin karar takalma wanda suka kawo shi za a fara masa tambaya sai ka ce a jira takalma a kawun kirai duk wanda suka ce kawai zai ba mali ke suka ce ya halatta a shiga da shi ne an fahimta da kyau in za a wani da suka ce ba za a shiga da takalmi ba sai dai idan akwai abu mai cutarwa ko kaya ko kaza amfanin wannan karatun shi ne idan ka kiyaye shi ne duk ran da ka shiga makamar sai ka ga wani ya so ya kira takalmi ba za ka yi ba magana domin ya so kada dole in kuma bai cire ba shi ma ba ruwanka haka ne yawa na'am shi ne wajen abin da ya jagoranta wato kamar ka iya cewa mutum ne san mutum ya yi wani abu ne don ba ai ya fita ko yau can ma ka ga ita bai mutum ne ya yi wani abu an ce wai da wai a shi ma ga shi nan annabi alaihi salatu wasallam ya gani ya ce sai ta karbi nan sai duk sai ne da wannan irin tsarin horon da aka yi shi an gane zo da haka magana shiga da takalmi makabarta magana ce da kamar da rage a muku magana ce da aka yi sabani a kai har yanzu wasu na kan bakar su akan mazhabar hanabila an ban manta ba suna kan wannan a magana su kuma wajen su ce da ce al'amari ne babba da annabi zai gaya jama'a ya ce da ke ko wasu ya tsara shiga makabarta da takalmi inda da yi haka ba ka ce wancan wani abu ne ba zai yi da hana wa ki atu aini ke la umu wala to haka ce da wani amma dai kare da muke faɗa lokacin da mutum yake ba da da karatu ko to zai ga rigigimin da mutane sun rasu Allah ya sa kun gane ha eh idan kana faɗa da karatu ka ku rigigimin da mutane za su rika rabuwa domin za ka rike wasu dobi domin ka karanta abin da suke dokar da shi amma idan ya zanto ka yi na rawar ya guri ke da za a yi sarki ba yawwa ga wajen da kyawa da takalmi za ga wani ya zo da kai zabu kabira ma kai ne na kana da gawa da takalmi akan da ke ku to yi ne wannan za ka ga mutum iya abin da ya karanto to haka ne dauka wani an kirje da lakta na lakta a kan hadisin ibn abbas ya magana mabuna fihi ma kasirun min an-nas fi hadhihi al-qara sai da gaba ta yawai da mai tambaya wani hadisin nan da na kawo a ce hadiwar farazu ne ko al-farazu wa da Allah ya biyo ka da sai na ce masa asihat wal faragu ne daga asiha sai al farag ban ma ce ba duka kowanne akwai ba dalili na saboda ai bukari ruwaya ce ya kawo asihat wal farag na kuma san cewa akwai ruwaya da ta rubuta sai al farag wa asiha amma dan me yasa aka ce wai wanne ne sai na ce sai ce ai ya duba tahriji imam Ahmad shi kuma albarazu wa siha ina saurin da yake to ana ya fata malam da imam ahmad da imam bukari waye ka wajen hadisi duk sai yan gurin suka bar shi haka kun wannan tambaya ce da la muhallal hanyar da ya tambaya ce da ba za ta cutar da kai ba ina jin mun biya da ku hadisi a nan da annabi ya ga wani da hadisi ko na da ba ba shi cewa in ta zo kwanciya wasu ta gaba da subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ko sai aka ce ba zai cutar da kai ba da kowanne ka fara kai da za ka ce alhamdulillah ta da inda uku sannan ka ce Allahu akbar sannan ka ce subhanallah la yadurru irin wannan ne Mafi hamsin na awa ɗaya ne ina bayani ba a hadisin. Awa, kuɗi kana da na zai da na gaya musu a farko na ce wannan hadisin ba na wai ne ba. saboda abinci uku ne zan juye ba shi kai a sai aka wani bara shi ke amma Allah ya taimake ni wallahi bi da ne kusan awa ina da yani gaba gaba da na gama shi kawai an yi abin da na fahimta yana so ya nuna bai shi ma ya karatu ya yi karatu Allah ya karatu Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadansa Allah ya kusurce Allah ya kusurce sarki ya yaje ba اللهم اعنا في خيرنا واحنا حرمنا ولا ظهورنا واجعل ولايتنا في من خافك وعنا وتولنا في العالمين اللهم قل لنا انا لا اعلم اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كما ربك بلا شيء على الشكور سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين